العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren laraba goma da watan jumadal akhira hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da hudu wanda ya dace da uku da watan ɗaya a sabuwar shekara ta turawa miladiya dubu biyu da ishirin da biyu idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma 23 afon 2023 miladiya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma yau za mu tashi a darasi na 44 a wannan masallaci mai tarin albarka na ul a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul baqara a satin da ya gabata mufassara aya ta 229 fadin Allah subhanahu wa ta'ala at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون yau za mu fassara aya ta 230 da kuma 231 da 233 in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda aran masi Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, fa'in tallaƙaha falata hillu lahu min ba'adu hatta tankiha zaujan ghaira, fa'in tallaƙaha falajuna alaihi ma ayyata raja'a in zanna ayyuƙima hududallah, wa tilka hududullahi yubayyinu hali ƙaumin ya'lamun. Ubai subhanahu wa ta'ala ya ce fa'in tallaƙaha. idan ya sake ta ya rabu da ita satin da ya gabata mun yi ta'arifin at-talaq muka ce shine yanke watan igiya ta aure da kuma kawo ƙarshen zamantakewar rayuwa to bai subhanahu wata'ala yake cewa fa in tallaqaha idan ya rabu da ita mata sake nan ya mata saki guda uku wanda shine abinda malumai suka tafi a kansa cewa idan ya sake ta saki na uku wanda shine sakin da babu kome sai in ta yi aure ko shi da Allah ce fala tahillu lahu min ba'd ba ta halitta gare sa ya dawo cewa zai medo ta a matsayin matarsa Allah ce hatta tankiha zawjan ghaira har sai ta auri wani miji wanda ba shi ba duk wanda ya saki matarsa saki uku to kuma Allah ya ce baya halitta bayan wannan sakin uku ya dawo ya yi komi sharaɗin komowa ta dawo Allah ce shine hatta tankiha harful gaya ne har sai ta auri wani miji wanda ba shi ba a ƙarƙashin wannan malumi suka yi sai suka tattauna akan wannan cewa dukkaninsu sun yi ittifaqi da farin ana nihin saki uku ne idan mutum ya saki matarsa saki uku to hukuncinsa shine don aladabtar da shi gobe wa kada ya sake to Allah ce ba ta halitta ya dawo da ita a matsayin matarsa sai ta yi wani aure to malamai sai suka tattauna to mi Allah subhanahu wa ta'ala yake nihi da hatta tankiha zawjan ghaira har sai ta auri wani miji wanda ba shi ba sai suka yi sabani akan wannan mas'alar kusan kauli guda uku kauli na fari shine kaulin Sa'id bin al-Musayyib rahimahullahu ta'ala wanda yake tabi'i ne yace hatta tankiha zawjan ghaira ma'ana sai an daura mata aure da wani miji wanda ba wancan ba daga lokacin da aka daura musu aure ya kwanta da ita bai kwanta da ita ba a fahimtar sayyid dan musayyib alaihi rahmatullahi ta'ala to yanzu kuma ta halitta da wancan tsohon mijinta ya aure ta duk da malamai sun maida masa radin cewa watakila hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi raddi akan wannan lokacin da wata mata ta zo gun shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tace ya annabin Allah na kasance ina aure da wani kuma da sai muka rabu da shi yanzu kuma wanan nan da na aura ya kasance yana da matsala ta gaba yadda kamar yadda gabansa yadda ka san kan me yake da suna yadda ka san kamar karshen kan abun nan abin nan mayafi da mata suke daurawa wannan liga da yake saukowa a ƙasa tace haka gabansa yake sai manzo Allah ce kina son ki koma wajen mijinki ne na farin sai tace manzo Allah eh ya annabin Allah ina son in koma gunsa sai manzo Allah ce bai halitta ki koma gunsa sai ya dandane ki kin dandane sa suka ce to ta yi watakila shi sai dan musayyib wannan karatun wannan hadisin bai dogonsa ba faɗi magana ta biyu suka ce hatta tanki hazaudan ghaira ana nihin wai alwata'u ay alwata'u wanda shine maganar jamhur suka ce ma'ana sai an daura auren da yayi kwanciyar aure da ita idan bai kwanta aure da ita ba to ba ta halitta ya koma ga ta koma da tsohon mijinta ya aure ta wanda mun kawo hadisi wanda shine maganar mafi yawan malumai da kuma fuqaha sun tafi akan wannan fahimtar qauli na uku shine qaulin al-Hasan bin Abi hasan shi kuma yace hatta tankiha zawjan ghaira ma'ana yace auren kadai baya wadatarwa sannan kuma saduwar kadai bata wadatarwa dole sai yayi inzali ma'ana dole sai ya kawo idan bai kawo koda ya sadu da ita amma a saduwar bai kawo ba to har yanzu bata halitta da wancan mijinta na farin ƙauli mafi rinjaye shine ƙaulin jamhur cewa daga lokacin da aka yi aure aka ɗaura mata aure da wani miji wanda ba wancan ba ya kwanta da ita kwanciyar aure ya kawo ko bai kawo ba in har ya rabu da ita za ta iya komawa ga mijinta wanda yake shine ya rabu da ita a ƙarƙashin wannan malamai suka yi wani tambihi tambihin da suka ja hankalin mutane shine kuskuren halitta ma wani matarsa wanda a musulunci laifi ne a musulunci laifi ne mutum ya halitta ma wani matarsa ma'anar halittawa shine ba ta halitta ka ya aure ta sai ta yi wani aure kai kuma sai ka zo ka aure ta domin ka sake ta don shi ya samu ya koma da ita to wannan matsalar matsala ce mai girma kuma kata'an a musulunci haramun ne ya tabbata a littafin al'imamu tirmizi alaihi rahmatullahi ta'ala daga abdullahi dan mas'ud allah ya ƙara masa yarda ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tsine ma waton almuhallilu walmuhallilu lah wanda ya halitta ma wani matarsa da kuma wanda aka halitta ma ashe duk wanda ya rabu da matarsa saki uku kuma sai yanzu yake son ya komo da ita sai ya ga wani su yi magana akan cewa ya auri matar tasa a wani ɗan lokaci sai ya rabu da ita don shi ya samu ya koma da ita to wannan mutumin yana cikin tsinuwar annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce Allah ya tsine ma duk wanda ya halitta ma wani matarsa da wanda aka halitta ma yadda da wannan jama'a ko mun fahimta daga kuskure ne a musulunci haramun ne haramun ne ka hada baki da wani ya aure matarka bayan kurrabu dan ya aura ya saka malamai sun tattauna akan wannan mas'alar kwarai da gaske al'imamun nasa'i alaihi rahmatullahi ta'ala har yau daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda ya ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alwashima manzon Allah ya tsira da amincin Allah ya tsini ma wadda take yin mishirya wadda take karkare haƙoranta don ta samu mishirya wadda ba a halitte ta da ita ba amma take so ta yi annabin Allah ce duk wadda ta yi wannan to Allah ya tsine mata da kuma wadda take ma wata wannan mishirya ko kun fahimta sai ce kuma walwasila da wadda take ƙara gashi sannan wal mustawsila da wadda aka ƙara ma duk matar take ƙara mu mace gashi kitso ne ta sanya mata wani gashi wanda ba nata ba ta sanya mata mashi duk mace take sanya mashi to a tsinan nace a halshen annabi sallallahu alaihi wasallam ko kun fahimta haka duk wanda aka karawa gashi manzon Allah ya tsine mata albarka sai manzon Allah ya ce wa akilur riba da duk wanda yake cin dukiyar riba duk mai cin dukiyar riba manzon Allah ya ce Allah ya tsine masa albarka sannan kuma da wanda ma ya bada dukiyar ribar wanda wanda ya yarda wannan sai annabin Allah ya ce wal muhallilu kuma wal muhallilu lah da wanda ya halitta da kuma wanda aka halitta ma duk wanda halitta ma wani matarsa to Allah subhanahu wataala watan ya tsine masa kuma manzon Allah yayi addu'a yace Allah ya tsine masa albarka sannan kuma wanda ya yarda aka halitta masa matarsa shi ma idan ne a halshen annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a ƙarƙashin wannan hatta tankiha zaujan ghaira malai suka ƙara tattaunawa akan wata mas'ala to menene hukuncin auren da aka yi domin a halitta maka matarka menene hukuncin wannan auren sai malai suka rabu akan wannan mas'ala shi ma akan ƙauli guda uku ƙaulin fari shine ƙaulin al-Imam Malik Imam Daril Hijra alaihi rahmatullahi ta'ala imamu ahlul madina ya ce almuhallilu la yuqimu ala nikahihi ya ce abu na farin da muke yake so mu fahimta shine duk wanda ya aure dan ya halitta mu wani matarsa to baya tabbatuwa akan wannan auren ma'ana auren da yayi bai yi ba wannan auren ba a kiransa aure a musulunci sai ce hatta yastaqbila nikahan jadida har sai an sake sabon damun aure dole sai an sake sabon damun aure ya canza niyyarsa daga cewa zai yi aure ne dan ya halitta ma wani matarsa zuwa ga zai yi aure ne dan ya raye sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce fa in asabaha in kuma har ya yi kwanciyar aure da ita a auren da yake nihi ya halitta ma wani ya ce falaha maharu mislaha ya ce sadakin ya tabbata gare ta amma wala ta hillu wala ta hillu wala ta hillu ha isabatu hali zauji hal awwal kwanciyar da ya yi da ita ko da ya ɗanɗane ta to wannan bai halitta wa mijinta cewa zai iya dawo ya aure ta ko kun fahimci matsalar cewa duk wanda eh mijinta na farin ba zai ba zai aure ta ba saboda an yi aure ne dan kashin huta imam malik ya ce duk auren da aka yi dan kashin huta to koda ta ya rabu da ita shi na biyun to na farin bi halitta ya aure ta kuma wancan auren ba a kiran sa aure dole sai an sake sabon damun aure saboda wancan auren bai yi ba in kuma ya kwanta da ita to sadakin ya zannata amma kan akwai sabon akwai bukatar a sake sabon aure in ji imamu malik wannan fatawar al'imamu malik kenan da kuma al'imamu sauri da kuma al'imamu al'auza'i sun tafi akan wannan matsalar akan wannan fahimtar zance na biyu shine zancen al'imamu abu hanifa imamu abu hanifa alaihi rahmatullahi ta'ala ya ce an nikahu ja'iz auren yayi ya ce ba za mu toshe yin auren ba tun da si duka shirutakin nikaha sun cika sharuɗan aure sun cika amma ce in da khala biha walahu an yumsikaha in sha'a in har ya kwanta da ita to yana da damar ya rike ta in ya ga dama in ya ga dama zai iya rike ta a matsayin matarsa to saka ce to ya zanta in kuma ya rabu da ita sai ya rabu ya fatawa guda biyu yace in ya rabu da ita a fatawarsa ta farin cewa a fatawarsa ta farin cewa in ya rabu da ita to mijinta zai iya aurenta amma daga baya shi kansa abu hanifa ya dawo ya ce in har ya rabu da ita bayan kuma ya yi kwanciyar aure da ita har yau dai baya halitta mijinta wancan ya koma da ita saboda niyyar da ya aure da ita don ya halitta masa ita ne ko kun fahimta dama innamal a'malu bin niyat wannan shine fatawar al-imam watan abu hanifa wanda abu yusuf ya tafi akan wannan da kuma al-imam muhammad allah subhanahu wataala ya datar da mu zance na uku shine zance al-imam shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala al-imam shafi'i ke cewa idan mutum ne zai tashi aure dan ya halitta mu wani sai ce idza qala atazawwajuki li uhallilaki thumma la nikaha bainana ba'd yace idan mutum zai yi aure dan ya halitta ma wani matarsa sai yace idan nayi aure na aure ki to zan zamu doki dan lokaci kadan ne sai na rabu da ke ranki kuma gum tsohon mijinki sai yace to fa hadha darbun min nikahil mut'a wannan wata wata kafa ce wani babi daga cikin babin auren mut'a irin auren yan shi'a ya ce wannan aure ne wata, wata, wani yanki ne daga cikin auren auren mutu'a ya ce da haka wa huwa fasidun wannan auren ɓatacce ne asalin a musulunci ce bai yi ba ya ce walau wa ta'a ala haza lam yakun tahlilan ko da ko ya kwanta da ita kwanciyar aure to bai halitta wa mijinta na farin cewa zai iya dawowa da ita wanda wannan shine fatawar al-imam al-imam shafi alaihi rahmatullahi ta'ala da a takaice abinda malamai suka rajjaha suka suka suka fifita a cikin wannan mas'alar shine duk wanda yayi aure da niyyar ya halitta ma wani matarsa to koda ya rabu da ita baya halitta wancan mijin nata ya aure ta sai in an yi aure tsakani da wa tsakani da Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya datar da mu to ubangi subhanahu wataala ke cewa hatta tankiha zaujan ghaira wannan shine fatawar al-imam al-imam Malik da al-imam Thauri wanda al-imam Shafi'i a baya ya dawo kan akan wannan zance al-imam al-Auza'i ma haka da al-imam Ahmad da al-imam Ishaq suka ce ba ta halitta sai in yi aure aure ingantacce aure suka ce nikahun sahih aure lafiyayye wanda an yi ne da niyyar Allah subhanahu wataala ba da niyyar wai dan a halitta masa matarsa ba to Allah yake cewa fa in tallaqaha fala junaha alayhi ma an yataraja'a in zanna an yuqima hududallah fa in tallaqaha idan mijinta ya sake ta nan kuma an dawo zancen saki guda nawa zaki saki biyu fa in tallaqaha idan ya sake ta ma'ana ay fala junaha alayhi ma Allah ce babu laihi akan miji da matan kamar da ibnu abbas ya fassara yace fala junaha alayhi ma ay ala zawjati waz zawjul awwal idan mijin wancan ya rabu da ita ya rabu da ita ne tsakani da Allah ba ita ta nema ba ko ta bashi kudinsa kun san akwai irin wa'annan matan fitinannu wanda wani lokaci galiban ana samun jarabawar sai mutum ya rabu da mace kuma sai ya jarrabu da santa ko sai aure ya kare kuma sai ga an fitinu da juna wanda in ba Allah ya kiya ba kuma sai a koma abun da bai kamata ba to Allah ya ce fa in tallaqaha idan mijinta na biyu ya sake ta idan mijinta da ya aure ta na biyu sai ya sake ta saki wanda ba ita ta nema ba domin a musulunci kuskure ne mace ta nemi mijinta ya sake ta annabin Allah yake cewa duk mata da ta nemi mijinta ya sake ta haka sagaga babu wani dalili ba komi ba za ta ji kanshin aljanna ba in shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam daga ba kawai haka ki nemi saki ba annabi ya hana to idan idan shine ga damar ya sake ta yanzu fa a irin duniya da muke rayuwa wata kakinta ya auren fa a ramma zawa wasu galibin da cikin zaware da kudin sadakin su a abin nan a harshen zanen su ana kwana biyu kawai sai ta ce ga kudin ka sake ni saboda so take ta koma wajen wajen mijinta to da wannan niyyar in shi ya shi ya aure ta da wannan niyyar to baya halitta ta ta ta koma wajen wancan mijin sai ta sake wani aure wanda shi bai halitta mata wannan ko kun fahimta ko Allah ya datar da mu sai malam suka suka yi sabani akan wannan misalar cewa idan ya sake ta shi to zai dawo ya aure ta shi mijin ta na farin yanzu zai iya dawo ya aure ta to yanzu idan ya aure ta maganar anan kuma ya mata saki ɗai ko biyu a can baya sai kuma ta yi wani aure kuma aka rabu da ita yanzu sai kuma mijinta na farin ya dawo ya aure ta to yanzu ya za a yi lissafin kwantekin auren wa'incan sakin guda biyu akwai su ko kuma babu su wannan matsalar malamai sun tattauna sun rabu kashi biyu akan wannan tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ƙauli na farin shine cewa idan mutum ya saki matarsa da saki biyu ko saki ɗaya sai ta aure wani miji a giɓa gaɓin ransa ko kuma ya mutu ko kuma gaɓin ransa ya sake ta sai wannan mijin nata na farin da ya mata saki ɗaya ko biyu sai ya auro ta to idan aka dawo suka ce wannan sakin akwai shi za a yi mata kwante da wannan saki ko kun fahimta za a yi mata kwante da wannan saki wannan shine fatawar wasu daga cikin manyan sahabbai daga cikin akwai Umar dan Khattab akwai Ali dan Abi Talib akwai Ubay bin Ka'ab akwai Imran bin Hussein akwai Abu, Abu Huraira akwai Zaid bin Thabit akwai Mu'az dan Jabal akwai Abdullah bin Amr bin Al-As sannan kuma da wannan ne maganar Ubayd as-Salmani ya faɗa cikin tabi'ai kenan a cikin tabi'ai da kuma Sa'id dan Musayyib da Al-Hasan al-Basri da Al-Imam Malik da Al-Imam Sufyan al-Thawri da kuma Ibn Abi da Ibn Abi Layla da kuma Al-Imam Shafi'i da Al-Imam Ahmad da Al-Imam Ishaq dukkanin wa'annan na ambata suna a fatawar cewa idan mutum ya saki matarsa saki daya sai ta yi wani aure bayan ta yi da idda wani ya aure ta wanda ba shi ba sai kuma ya rabu da ita aka dawo shi ya aure ta bayan ta yi da waccan iddar wancan sakin na farin akwai shi ko kun fahimci wannan matsalar wannan dukkan na ambata tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hazawa su al-imam al-imam shafi sun tabbatar da wannan maganar kauli na biyu shine suka ce a'a nikahu an nikahu jadidun wa talaqu jadid tunda sabon aure ne da kuma sabon saki ne zaka kwantar ya koma zero sai a sake masa sabon in ya rabu ita za a dinga za a sake ne za a za a tafi kenan saki daya sabanin fatawar su Umar dan Khattab cewa in ya sake ta saki daya to kuma an tafi biyu kenan in aka ce uku kuma kuma yanzu shikenan an kare wannan fatawar Ibn Umar Abdullahi dan Umar haka ya tafi akai ka dibi umar dan khattab fa in ta san cewa babu akwai shi amma abdullahi yace akwai wannan sakin babu wannan sakin ibnu abbas ma ya tafi akan wannan mas'alar cewa babu babu wannan sakin al-imamu ata da al-imamu nakhai da shurai da nu'man da yaqub suka tafi akan cewa babu wannan saki amma abinda malam suka rajjaha cewa wannan sakin akwai shi wannan sakin akwai sa wallahu ta'ala alam wannan shine abin da malamai suka rajjaha cewa duk wanda ya danganta sakin matarsa in ka jibi mazhaban malikiya ta tafi kwari a gaske tun daga tun daga mudawwa su risala zaka ga zaka dinga ganin wannan maganganun har ka je mudawwana su rubuta wannan cewa idan mutum ya saki matarsa kuma suka sake wani aure to wancan sakin za a yi lisahi da shi wallahu ta'ala alam to Allah ya ce fala junaha alaihima an yataraja'a ba laihi gare su akan su dawo sake sabon aure ya bada sabon sadaki sannan kuma a sake sabon damun aure wannan dole sai an yi wannan dole sai ya bada sadaki yanzu za ta yanka masa sadaki saboda ita ce ke da mulki akan akan kanta sabanin sabanin budurwa sabanin budurwa ita da ita da annabi kitowa za a nemi makin suna za a nemi izininta amma ita zawara ita ce ke aurar da kanta ita ke cewa kayi min in aura amma budurwa kan uwaye suke da damar su zaɓa mata mijin da zai aure ta wannan ba laifi a addinin musulunci to Allah ce amma da sharadi za a iya yin dawo kome a ci gaba da rayuwa da sharadi sai ce in zanna in huna shartiya in har in suna tsammanin ayyu qima hududallah za su iya tsaye da haƙoƙin Allah subhanahu wataala ba laifi miji da mata da suka rabu kuma wani aure ta yanzu sai ya maido ta da sharadin in da shi da ita zanna aliful ithnin ci fanan su biyun da mijin da matan zanna kuma sai ce ayyuki ma ashe har yanzu su biyu ne kenan da shi mijin da su matar in har suna tsammanin cewa za su iya tsaye da haƙoƙin Allah subhanahu wataala menene ya kawo matsalar rabuwa to wannan abun in har suka za su iya magance wannan abun to Allah ce babu laihi malam suka ce to zanna an yuqima hududallah to me ma'anar hududallah nan ko suka ce ay yuhsinu ishrata sahibihi kowanne kyautata zamantakewa da abokinsa shi mijin ya ji tsoron Allah ya kyautata zamantakewarsa da matarsa ita ma ta ji tsoron Allah ta kyautata zamantakewarta da mijinta to wannan shi suka ce shine hududallah wasu suka ce ai fara'idahu abinda Allah ya farlanta domin Allah ya farlanta wasu ababe akan namiji kuma Allah ya farlanta wa mace wasu ababe to kowanne ya kiyaye wa'annan abin da Allah subhanahu wataala ya farlanta a kansa wanda malumai sun tattauna akan mas'ala daga cikin abin da yake wajibi akan mace in har miji ya kasa ɗaukar wannan sharjikin musamman daga cikin irin ciyarwa to sun tafi akan cewa za a raba aure ne kamar da muka yi ishara a kwanakin baya sai wata mas'ala a ƙarƙashin wannan wanda ibn khuwaiz al-mindadi ya kawo ya ce malumai sun yi saɓani kan cewa shin ya halitta mace ta yi wa miji hidima ko kuma bai halitta ba idan mutum ya aure mace to wajibi da ta ɗauki ta dinga masa hidima ta dinga tashi cikin sai na taimaka abincin karan sahiya ta wanke kayanka ta goge taimaka shin fida duka wannan wajibi ne akan mace ko kuma wanda malamai sun tattauna ce masu malamai sun rabu akan wannan matsala kauli guda biyu eh, zuwa uku don har suka ce laisa ala zurti hidima suka ce babu hidima a kanta suka ce ba dole bane sai ta yi maka tuwo wasu haka suka tafi a kai suka ce ba dole bane sai ta dafa maka abinci eh, ta yi maka wanki ta maka shimfiɗa ah suka ce abin da yake dole shine ka- ka mori ka yi kwanciyar aure da ita wannan ka in ta hana ka to za a samu matsalar aure amma don ta ƙi yin abinci suka ce to bai kai ba da za a samu matsala a rayuwa ko kun fahimci wannan maganar nabi suka ce a'a suka ce alaiha khidmatu mithlaha suka ce to za a dibi kala ta ci za a dibi za a dibi kala ta ci sai a yi hukunci in ta kasance idza ka in ka sharifatal muhall to fa alaiha tadbir lil manzil wa umri lil khadim in har ya kasance to diyar ƴan manyan gida ce diyar manyan mutane ce sai ka auro ta ta yi gidansu ba ta saba wanke-wanke ba ba ta dafa abinci ba ta san yadda ake mayi ba sai kuma kai tsotsai ya sa ka auro ta to yanzu tun da ka auro ta to kai za ka ɗauko mai aikin da zai mata abinci ita kawai za ta dinga jere ne a gida ko kun fahimta suka ce in kuma ta gona ce ka ɗauko to kuma tun da ta saba yi a gidansu sai kuma ba wannan abin ya hau a kanta kauli na suka kauli na uku shine cewa babu zancen ta gona ko kuma ta birni duk wanda ka kuskura ka auro to hidima ya zan wajibi a kai dalili suka ce matan annabi sallallahu alaihi wasallam da matan sahabbai ba wanda bata yi hidima ba ai fatima radiyallahu anha wa ardaha ka san dai daukaka a duniya ba wanda ya kai ɗayar annabi ko duk girmanki duk matsayinki duk kuɗin babanki bai kai matsayin annabin Allah ba duk girman mulkin babanki bai kai matsayin annabin Allah ba duk karatun babanki bai kai na annabin Allah ba amma Fatima a gidan Aliyu tana hidima kai sai ta zo ta ce manzon Allah ka ce wa Aliyu dan Abi Talib ya doka min mai aiki ina wahala kwarai hannaye na har sun yi tagara kusan tagara suka ce hannaye na wajen hidima wajen saboda tsabar aiki a gidan wa a gidan Aliyu bin Abi Talib ta ce ya annabin Allah hannuwa na sun yi tagara ina buƙatar ɗan huta ka ce Ali ɗan Abi Talib ya ɗoka min mai aiki sai annabin Allah ce ba zan karantar da ke ba abin da ya fi wannan mai aiki a alkhairi ta ce a annabin Allah ina buƙata ya ce idan ka zo kwanciya ke da mijinki ku ce subhanallahi talatin da uku alhamdulillahi talatin da uku Allahu akbar talatin da hudu wannan ya yi duk abin da Allah zai baki a duniya kaga kenan ɗiyar annabi ta yi ko kuma matan manzon Allah sun yi sallallahu alaihi wasallam suna kawo abinci su dafa abinci su kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gashi ba kissar kissar Aisha da ta da Sauda lokacin da annabi ke ɗakin Aisha sai Sauda ta shirya wani abinci kasan kasan zaman aure dubara ne kuma karatu ne musamman idan mace ta wuce su ɗaya a cikin gida dole sai kin samu technique da strategy da pedagogin zamantakewa ya saboda kamar kamar yanzu kamfani ne kowa na so ya tallata hajarsa e, iya kudinki ne iya shagalinki a zuciyar mai gida to sauda sai ta shirya wani abinci na musamman ta tura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Aisha radiyallahu anha wa ardaha ta gani sai ta buge wannan akushin da aka kawo abincin sai manzo Allah ce gharat ummukum mahaifiyarku ta yi kishi manzo Allah ya tattare wannan akushin sai ya tura wa Aisha da aka kawo nata sai ya tura ma wato ummu Salma kaga aka yi ɗan na ɗan kenan ko kun fahimci karatun ashe matan annabin Allah suna mi suna hidima kuma gashi a hadisi ingantacce a Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ke cewa kana fi khidmati ahlihi annabi in ya shiga cikin gida yana taimaka ma iyalinsa aikace aikace imamu muslim da ya zo sharhin wannan hadisi a cikin sahih imamu nawawi da ya zo sharhin wannan hadisi a cikin da yake a muslim sai ya ce ai khidmati ahlihi suna yana tayyin su aikace aikace ne in suna in suna suna abinci za su yi sai ya taimaka musu irin tankadar gari irin shara da sauransu yana kama musu ashe su ke yi sai ya taimaka musu da haka suka ce watan hidima wa miji ya zama ya zama to wajibi wanda wannan shine fatarun malamai da suka tafi akai wallahu ta'ala alam sai Allah ce wa tilka hududullah wannan shine iyakar Allah subhanahu wataala bi ma'ana dokokin Allah subhanahu wataala yubayyinu hali qaumin ya'lamun ubangi subhanahu wataala yake bayyana dokarsa iyakarsa domin a kiyaye Allah ce da mutane wasu kai karatu ashe ba kowace mace ke gano wannan ba sai wadda ta yi sai ta yi karatu shi yasa daga cikin abun da ba suka ce idan kina son ki samu mallakar zuciyar mai gidanki to ki kware a iya wajen abinci idan mun to a hidima kina iya kokarinki to ko bai ma Allah sai ya jinjina miki a rayuwa ko bai faɗa miki ba sai ya ce wallahi Allah ya saka miki da alkhairi kina kokari amma ki bar shi kullun da safe ya tashi ya soyo abinci da rana ya soyo abinci da daren ma ba abincin sai kin ga dama ki yi haka dai kawai shimfidar ma gashi tare da yara ake hada shi kwana to wannan wannan irin wannan ne ya mutum bai da dogon jari sai ta Allah Allah ta mutu ya sake aure wasu akwai maza da yawa suna fatan matan su mutu saboda tsabar suna wahala a hannayensu ko Allah subhanahu wataala ya sanya mu wani lafiya da haka Allah ce wa tilka hududullah wannan iyaka ce doka ce daga Allah subhanahu wataala yubayyinuha Allah yake muna bayanin ta dan mu gane yace liqaumin ya'lamuna da mutane suke fahimta Allah ya sanya mu a cikin su sai Allah ya ce Allah ya ce wa idza tallaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf ubai subhanahu wata'ala ya ce wa idza tallaqtumun nisaa idan tsautsayi ya ja ku kuka rabu da matanku fabalagna ajalahunna sai suka kusa su yanke iddar su lokacin iddar ya kusa ya kare Allah ce to hunna idan aka yi kome to Allah ce ku rike wa'annan matan naku a hannu bibbiyu bi ma'arufin Allah ce gwargwadon iko ku rike su Allah ce bi ma'arufin gwargwadon iko yadda shari'a ta karantar aw sarrihuhunna bi ma'arufin ko kuma in ba kwa iya zama da su ba kwa da bukatar zamantakewa da su to Allah ce ku sake su watan bi ma'arufin a cikin mutuntawa da kuma watan kulawa ƙarƙashin wannan ayar Allah ce fa balagna ajlahunna ma'anar ajlahunna nan ai qarabna suka kusa idda su ta yanki domin idan ka kuskura idda ta ta yanke to kuma dole yanzu sai ka komo cikin 'yan takara idan mutum ya yi matarsa saki ɗaya ko saki biyu bai mayar da ita ba sai iddata ta ƙare to yanzu bai da damar ya tilasta ta da koma amma idan idda ba ta yanke ba to yana da damar duk duniya ba wanda sai hana mata komawa amma idan idda ta yanke to kuma yanzu tana da damar ta yi shuwa kun hito ku kaza sai ta zaɓi wanda take da bukata ta ce kai haƙuri yanzu kan bata da bukata da kan ta yi tana so amma yanzu tun da aka haka ta faru yanzu gaskiya bata da bukata to kuma kai kuma sai kai haƙuri banda shiga bokaye da malamai eh kusa akwai irin waɗannan mutanen wanda zai rabu da mace ta koma ta yi aure kuma ya dinga bibiyar ta wallahi akwai su wannan mas'alar mai girma ce kaga mutum da matarsa ya rabu da ita wani ya aura kuma sai ya koma yana, yana fira da ita wannan matsalar ce mai girma ce saban Allah ne ƙiri-ƙiri wannan zunubi ne mai girma kuma wannan daga cikin abin da ke sa Allah ya hushi da al'umma baki ɗaya wannan matsalar tana sanya Allah ya hushi da al'umma baki ɗaya domin an keta alfurmar Allah subhanahu wa ta'ala inna li kulli malikin hima wa inna hima Allah maharimahu kowane sarki na da iyakarsa shi iyakar Allah kaka keta alhurmar Allah subhanahu wataala wannan keta alhurmar Allah subhanahu wataala ne kuma akwai sakarkarun matan da ke bai wa namiji goyon baya kaga mutun ya aure wallahi akwai wanda zai ce wa matarsa da ya rabu da ita ta yi aure ta yi duk yadda za ta yi ta sa ya rabu da ita in yace kudin sa za ta bi zai bata kudi ba a jima ba aka kami irin wannan labarin cewa wani ya aure mace suna soyayya da wata yariya matarsa ce suka rabu da ita shina son ta kuma sai ta yi aure kuma yanzu tana gidan wani yasa ya rabu da ita kuma ya aure ta wannan mas'alar wallahi mu ji tsoron Allah galiban maza muna da ganganci akan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine mu duk wanda yake soyayya da matar wani duk wanda yake soya da matar wani manzon Allah ya tsine masa kuma annabin Allah ya addu'a ya ce Allah ya tsine mu duk wanda ya zo ga matar wani dan yarbu da ita kuma yanzu wasu ma wasu uwayensu ke sanya a rabu da su don wata manufa saboda wani ta wani mai kuɗi ne zai zo akwai abin da za a zo a ka masa kuɗi a ce ya sanya ɗesa ta kashe aure don alhaji ya aure ta wannan matsalar tana da girma kwarai da gaske ka sanya ka kashe maɗiyarka aure don wani ya aure ta ko ki kashe aurenki ko ka kashe matar mutane aure don ka aure ta wannan musiba ce mai girma wannan musiba daidai da take da zina a cikin al'umma kuma kun san matsalar zina da matar aure zina da matar aure hukunci kawai kisa ne idan aka kawo mutum yana zina da matar aure hukunci sa kisa ne to yanzu zinar sai da a ce Allah ya sauke kuma wallahi al'azim yanzu in matan yanzu malam Ismail idan mutum bai yi da gaske ba tana gidanka za ta gidanta za ta ce maka bata da aure nawa aka yi mace tana gidan aure kuma tana soyayya da wasu mazan a waje musamman in aka ci rishin aka rishin sa'a mijinta baya gari ko yana Libya ko yana Cote d'Ivoire ko kuma ma'aikacin gwamnati yana bangare in baka yi hankali ta da imaninka kuma sai ta dinga turo maka fotuna na hita hankali mutum nawa ya kama abokinsa da matarsa tana tura masa kotuna na na tsireci malam garin nan na tawa akwai wanda yana libi yana libi wata mace ta shiga soyayya da shi har kuɗi ke turo mata ba har kuɗi ake turo mata yake mata albade suna soyayya da niyyar shi wai auren ta za yi kuma ta san tana da aure fa kuma mijin tana libi mijin tana libi shi wancan yana libi wallahi wannan matsalar ba a jima da aka turo min bokal akan wannan kan a jima malar rikici ya barki yana soyayya da matar mutane ta ba shi dama shi da niyyar a yanzu har ana zancen aure kuma tana gidan wani kuma wai ba a dama ba a ce ba a kai ta bane a'a an daura auren an kai ta an tare ya bata tafi libi yanzu take hira da wancan yana turo mata kuɗi ya sai mata sallai mata wace ce mata kaza da kaza yake mata hidimomi kuma tana da aure kuma akwai wanda shi shi ma shi yana nan ne zaune shina zaune cikin garin nan ne fa da matarsa wani yake soya da ta a libya shi ma yake har suna firar har ana firar aure a salula to inda Allah ya jarrabe ta aka kawo ƙarshen al'amarin an ya mata vokalkin ne sai ta tashi ta taidush ta manta da kwad sai mijin ya ji mesaji ya shigo sai ya ɗoka sai ya saurara sai ga irin fotuwan da yake take tura masa na batsala ko shi wata ba tura ma wannan ba ya saurari wai har zancen aure ake yi wannan da matarsa da matarsa nan garin nan garin Malam Ismail fa ba ai wata uku da aka kamin wannan ba ba ai wata uku ba haka wannan musiba ce wannan wallahi na daga cikin abun da ke sanya Allah ya jarrabe mu ya halaka al'umma wannan kuma suna nan diyawa kaskin nan suna nan diyawa duka wannan musibu ne da haka mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah matar mutane matar mutane ce ka shaidin kada sanya kwaɗanka akan matar wani akwai wanda shi tsabar jaraba shi zina in ba da mata aure bai iya ba wallahi akwai wanda shi zina in ba da matar aure ba ce bai iya ba kuma da kimarsa da mutunci sa ana ganin sa alaji yana taka manyan motoci yana son manyan shaddodi amma dan iska ne ba sun cikin al'umma ba kuma an kasa masu zauna su yi musu nasiha a karanta da su abin suke ba hadari ne suna jawo al'umma watan musiba a cikin ƙasa irin wannan ne fa'i wallahi annabi Allah ce la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar aw la yakhlifanna Allah baina qulubikum ko ku dinga horo da aikin kwarai kuna hani akan mummunan aiki ko kuma Allah ya juya zukata ku kurki Allah baya karba mun kai cikin wannan lokaci sai da mu fatan Allah ya sauwake da haka kuskure ne kai soyayya da matar aure in ka san tana da aure to rabu da ita rabu da ita akwai wanda shi da ya rabu da mace suna rayuwa ta kuntata mai saboda kasan a kosu sakarkarin mata in ta gano kana son ta to za ta iya azabtar da ke ta wannan dalilin to da ya gane bai iya haƙuri sai ce kai bari ya koyar da ɗan mangware ya huta da ƙuda kuma sai wani ya aure ta sai take shan wahala ya sai take kiran shi wai za ta kashe aurenta da su dawo ya ce wannan sana'ar ba da shi ba da ce kana yarda da za ka shiga cikin tsinanu har a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare mu to Allah yake cewa wai za tallaqtumun nisaa fa balagna ajlahunna hunna idan kuka rabu da matanku lokacin iddar ya kusa yankewa to Allah ce ku rike su in kuka maido su bi ma'arufin Allah ce gwargwadon iko gwargwadon iko hunna بمعروف سكت بالمعروف أي هو القيام بما يجب لها من حق على زوجها shine kowanne ya iya tsayuwa ya bada haƙƙin da Allah ya ɗorawa a kansa da wannan malami suka tafi a kai ko kuma ka riƙe ta gurgurar iko al'imsaku bil ma'aruf shi ne mutum watan ya iya ciyar da ita ya iya sauke naunin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora a kansa da wannan malami suka ce idan idan idan idan idan mutum ya kasa idan mutum ya kasa ciyar da matarsa ya kasa ciyarwa ta bayyana iri da muzu baya iya ciyar da ita to ya wajiba wajibi ne ya sake ta in kuma har ya ƙi rabuwa da ita to wajibi ne akan alƙaliyar ba musu aure wannan fatawar al-Imam Malik ne da al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad da kuma wannan ne fatawar Umar dan Khattab da Ali bin Abi Talib da Abu Hurairah suka tafi akai Allah subhanahu wataala ya dace da mu Allah ta ausarihuhunna bi ma'arufin ko kuma watan kurabe su a cikin kurabu da su saki uku kenan su je su yi idda su samu zai aure su Allah ce bi ma'arufin cikin mutuntawa da yadda shari'a ta karantar sai Allah ce wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu kad ku rike su ta hanyar watan diraran ta hanyar cutarwa li ta'tadu dan ku ketar iyaka shine mutun ya rabu da mace watan kuma ya medo ta bai da bukata da ita baya da bukata da ita Allah cika kuyi wannan in har baka son ta to kar ka medo ta dan ka dinga azabtar da ita Allah cika kuyi wannan al-imamu ma motsa cikin motsa imamu Malik ya tabbata wancan wani namiji ya ya saki matarsa sannan ya dawo da ita kuma baya da bukata baya da bukata da ita sannan kuma yana son dai ya takule mata al'amarinta to sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayar wala tumsikuhunna diraran lita'tadu sai Allah ce wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsahu duk wanda ya ta wannan to ya zalunci ya zalunci kawunansa duk wanda yayi wannan ya mido mace bai da bukata da ita Allah ya ce wannan azzalimi ne kuma ba wanda ya zalunta sai kansa domin ubangi subhanahu wataala zai masa hisabi akan wannan mas'alar sai Allah ce wala tattakhidhu ayati huzwa kada ku riki ayoyina ta hanyar izgili kar ku rike ayoyina da izgilarwa al'imamu moda imamu malik imamu malik ya ka wannan wannan asar cewa wani ya zo dan abdullahi dan abbas ya ce masa ni na saki mata ta saki ɗari na saki mata ta saki ɗari a zamanin umar dan abin nan yake cewa abdullahi dan abbas na saki mata ta saki ɗari to yanzu miye a kaina sai dan abbas ya ce masa za a ɗoka maka saki uku ta saki saki uku saki saki saba'in tas'in da da bakwai ya ce duka wannan ittakhasta ayat biha ayatullahi huzwa wannan kana izgili da ayoyin Allah subhanahu wataala ashe izgili ne mutum ya hutse saki mace ya saki daya eh saki uku da musulunci ya karantar yana yana yana ban kaura ne cikin ayoyin Allah subhanahu wataala sai Allah ce wadhkuru ni'matallah ku tuna ni'imomin Allah subhanahu wataala alaikum akanku wata ni'imar Allah suka ce al-islam shine musulunci ku tuna ni'imar musulunci da Allah ya muku wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ni'imomin Allah suna da yawa amma mafi girman ni'ima a cikin ni'imomin Allah shi ta ce ni'ima ta mi ta musulunci kuma ku tuna ni'imar da Allah ya muku bayani aka bayyace muku musulunci nan aka muku dalla dalla kuka gane komi a ciki ba abin da aka rage a musulunci sai Allah ce wal hikma da kuma wa ma anzala وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة دكما أبن دا الله يسوكر أكنكو ندق للتابي شين القرآن ما يجرما دكما الحكمة تتي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القرآن الله سوكر دا شيء حكا إتما كانت الحكمة سنة النبي سب وحي دقا دقا الله سبحانه وتعالى سألتي يعذكم به Allah yana muku wa'azi da Alƙur'ani mai girma, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yana muku wa'azi da Alƙur'ani mai girma sai ce, Wattakullaha ku tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar bin dokokin Allah da kuma barin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ku a kai ku bi abin da Allah ya sanya a cikin alkur'ani da kuma abin da aka saukaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa'lamu ku sani anna Allah bi kulli shay'in alim ubangiji masani ne akan duk abin da kuke aikatawa alkhairi da sharri kun yi aure don kuntata ko don ku halitta mu wani to Allah ce duk wannan abun Allah yana sane da wannan abun Allah sai Allah ya ce wa Allah ya ce wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf dhalika yu'adhu bihi man kana yu'minu man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir dhalika azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun bai subhanahu wa ta'ala ke cewa wa idza tallaqtumun nisaa idan kuka saki matanku fa balagna ajalahunna sai kuma idda su ta yanke suka kare yanzu idda ta yanke babu kome kuma kuna son ku su ku koma da su to Allah ce fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna ku a matsayin ku na wakilan su waliyan mace ku ji tsoron Allah kada ku hana su ku kuntata musu ku hana su komawa da mazajen su ko kun fahimta ana nan nan Allah yana jan hankalin waliyan mace Allah yana jan hankalin waliyan mace domin shi namiji ba a shar'anta masa in zai aure ba dole sai da waliyi a'a shi namiji zai iya aurar da kansa ya amsa ma kansa aure kuma zai iya turawa babu inda Allah ya ce in za ka yi aure to dole sai ka tura wani a'a kai kan karan kanka za ka amsa ma kanka aure abokinka zai iya amsa maka kadan babanka zai amsa maka babanka zai iya karba maka wani wanda ka yarda shi zai iya karba maka aure amma ita mace kam dole sai wali waliyinta waliyi ko babanta kuma dangin mahaifinta su ne waliyan mace a shari'a to Allah ce fa idza tallaqtumun nisaa idan kuka saki matanku fa balagna ajlahunna sai iddar su ta yanke yanzu ya kasance babu komai tsakaninku da su to fala ta'duluhunna ku a matsayinku na wakil waliyan mata kada ku kuntata musu ta hanyar komawa hana su komawa da mazan su an yanke hina azwajahunna cewa ba ku yarda mazan su su koma da su idan mace mijin ta rabu da ita sai idan ta kare kuma sai ya dawo yana son ya koma da ita saki ɗaya ne ko biyu to kai a matsayinka na waliyinta haramun ne ka hana ta komawa a gidan mijinta sai Allah ta idza taradaw bainahum bil ma'ruf in har su wa'annan mazan mijin da matar sun zauna suka yarjejeniya suka yarda wa juna gwargwadon abin da musulunci ya karantar cewa za su kiyaye dokar Allah a cikin zamansu na aure sun gano kuskurensu a baya yanzu za su kiyaye wannan kuskuren to Allah ce ku ji tsoron Allah ka ku hana su ko kun fahimta sai Allah yake cewa zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billah da wannan Allah yake wa'azi da duk wanda ya imani da Allah daga cikinku wannan wa'azi ne Allah yake ma duk mai imani daga cikinku ku masu saurare cewa idan kana da kauna ko diya ko ya zawara sai kuma mijinta da ya rabu da ita ya zo ya aure ta to Allah ce kakku yarda ku hana su in da har sun yarda wa juna wannan ayar ta sabka ne wannan ayar ta sabka ne dalilin watan mu'aqal bin yasar wanda ya aura wa kaunarsa daga cikin mutanen Madina sai kuma ya sake ta da ta ida idda sai ya dawo ya ce yana son ya aure ta sai shi wannan yayinta yake cewa ka nemi aurenta daga baya na aura maka ita na waton kuma na mallaka maka ita a rayuwa na girmama ka a matsayinka na surukina domin ka san wannan musamman wannan zamani malam ismail duk wanda ya aure ɗaya ka to wallahi ya mutunta ka kuma duk wanda ya baka ɗaya ya mutunta ka duk wanda ya zo gidanka ya ce yana son auren ɗiyarka to wallahi baka da kawashi a rayuwa don ya tuha maka asiri na sha faɗa cewa da aje ɗiya mace a wannan zamani to wallahi gwara in ka san baka iya tarbiyyantar da ita da Allah shi muka baka ɗiya mace da baka iya kula da tarbiyyanta musamman a wannan zamani na social media arama gwara Allah shi ba mutum runduna ta aljanu ya rike ta gwara a baka aljannu ka rike su ya fi maka sauƙi bisa da a baka ɗiya mace baka tarbiyyar ta ita to wanda ya zo tambayar auren ɗiye ka ya mutunta ka to kuma kai ma da aka bai wa aure an mutunta ka idan aka baka an mutunta ka eh eh an an muka sutura ai duk wanda ya baka ɗiya mace wala ya ƙare maka komai a rayuwa ai in ma ga tashi kiyama ya kamata ka dinga sa cikin addu'a Allah masa albarka ai ba karamin jihadi yayi ba Allah ya datar da mu to sai yake cewa sai ka rabu da ita kuma na girmama ka a matsayinka da surukina kuma sai ka rabu da ita sannan kuma ka dawo kana neman ta da aure ya ce wallahi ba zan yarda ka aure ta ba kuma ba za ta kuma gunka ba har abada to kuma a wannan lokacin ita matar tana son mijinta kuma shi mijin yana yana son matarsa kusa akwai irin wannan yan takafe musamman tsohi uwaye suke irin wannan wannan wannan abun sai ga mutum yana son matarsa sai ta ce in kaga ka koma da ita sai bayan raina kuma sai a ta illabe ku sai illabe ko ta hana ayi aure amma kuma ta hana ayi ayi sabon Allah subhanahu wataala ba wallahi akwai uwaye da dama suka haranta mu diyan su irin wannan abun kaga miji yana son matarsa mata tana son uwar tana son mijinta amma kuma sai uwar ta zo ta taushe malam jabir na ga wanda sadakoshi ta saka shi masa aure ta ce inda har tana raye inda har tana raye to ba zai koma da ita ba sai kuma Allah ya jarrabi yariyar da son wannan mijin nata su da ɗiya guda da shi har kiran shi take ya yi aure amma ba ta bar sa ba aure ta yi kuma ta kashe tana son mijinta kaga wannan ta sai ta sai ta in ba in ba Allah ya sanar da jin tsoron Allah ba to sai ta sabon Allah subhanahu wataala to Allah ce kanku kuskura ku yi wannan abun a rayuwa babu kyawu Allah ce zalika azka lakum wannan shine mafi tsarki gare ku zai tsarkake ku daga zargi kuma wa athhar zai tsarkake zukatun ku daga abkawa cikin eh zalika zalika yu'adhu bi zalikum azka lakum wannan shine yin haka shine mafi tsarki gare ku wa athhar kuma shine wanda yafi wato tsarkin zuciya am ah okay zalika yu'adu bihi man kana yu'minu minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir da wannan Allah yake wa'azi da duk masu imani da suka yi imani da Allah da ran tashin alkiyama Allah yana jan kunnan su kasu irin wannan aqidar sai Allah yake cewa zalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ubangi subhanahu wa ta'ala ke cewa wannan shine mafi tsarki gare ku kuma shine mafi tsarkake ku a rayuwa sai Allah ce wallahu ya'lamu shi Allah shine ya san abun da ke kai yake kawowa wa antum la ta'lamuna ku ba ku san irin abun da ke kai yana kawowa ba a rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka daga kuskure ne mutun ya hana ma mata diyarsa komawa gidan mijinta in har tana da bukatar yin wannan in har ya kasance zai iya zai iya kula da ita idan kuma za su iya tsaye da haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala kuma a wannan muke nasiha wa ‘yan uwa ma'aurata da a ji tsoron Allah a cikin aure musamman ma maza mu riƙe matanmu wallahi ku daina hange-hange ku rage kan ku daina kanku da hange-hange domin domin kakkare ne inda kake inda zaka kuma a rena ka matar ka rike ta a hannu biyu ka taimaka annabi salati Allah ya daidaita tsakaninku ba shi wani namiji a duniya face yana samun sabani da iyalinsa duk duniyan nan gaba ɗaya kaf babu wani makhaluki namiji da yake rayuwar aure face ana samun saɓani da iyalinsa sai dai wayayye shine wanda yake ɗaure matsalsa yake gyara ta tsakaninsa da iyalinsa ba kowa su yaji ba idan kaga mutum yana fitowa yana kawo labarin gidansa yau mun samu matsala kaza an yi kaza an yi kaza to in kana neman sakare a cikin maza ka zo da wannan an ƙare kuma wannan ba shakkar ka fara yi masa lissafin kwanakin aurensa ya fara mutuwa saboda ba zai daure ba sannan kuma in baka kiyaye ba to wani yana can yana hangen yana jiran Allah Allah kawai yake ka sake ta ya wufu da ita Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin abin da makaranta kurakurai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yafi muna muna ta wasu da wannan karatun bukatunmu na alkhairi Allah ya biya muna wannan kasar Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana kwanciyar hankali ya Allah ka san irin halin da muke ciki ka ga irin da turawa suka sanya mu gaba ya Allah gare ka muke neman taimako ya Allah ka agaza muna Allah ka kama hannayen shugaban mu zuwa ga tafarkin kamar da ci wani subhanahu wataala ka sanya albarka a rayuwarmu ka sanya albarka a zuriyarmu ka sanya albarka a dukiyarmu ka sanya albarka a ayyukanmu ka sanya albarka a karatunmu ka sanya albarka a ilimin ka sanya albarka a rayuwarmu baki daya ya Allah ka sanya albarka a iyalinmu baki daya ya Allah muna tawassuli da wannan karatun duk gaura da suke neman aure Allah ka ba su mata na gari in mata ne kuma Allah ka ba su mazaje na gari ya Allah ya zaware sun cika garin nan ya Allah ka musu mazajin aure bi rahmatika allati wasi'at kulli shay ya Allah muna tawassuli sunayen ka tsarkaka ya Allah duk mai bukata ta alkhairi Allah ka biya masa mara lafiya Allah ka ba su lafiya ya Allah masu hidima da addinin ka Allah ka musu hidima a rayuwa ya Allah ka taimaka musu a rayuwa ka sanya albarka a duk inda suke ya Allah duk wanda yake bada gudunmuwa akan wannan tafiyar ta addini Allah ka ba su gudunmuwa a rayuwa wani addu'a wa limamin wannan masallaci Allah subhanahu wataala ya ƙara masa rayuwarsa albarka Allah ya tsare mana su Allah ya sanya wa zuriyarsa albarka Allah ya ƙara masa lafiya da imani da ikhlasi ya Allah muna roƙonka dan uwa da yayi rashin mahaifinsa malam Usaimin Allah ka jikan babansa Allah ka jikan mahaifinsa da duk mahaifan mu baki daya ya Allah idan ta mu ta zo Allah ka sanya mu cika da imani Allah ka sanya mu cika da imani fa khairul kalami ma qalla wa dalla subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته